ai an bincika shagunan ba su da babu duk shagunan nan ba mu ce wancan ne da su buɗe wani bismillahir rahmanir rahim matashin karatun shine al-faslu wal waslu al-faslu wal waslu to ga ka'idan mu nan tana cewa al-fas al-waslu atafu jumlatin ala ukhra bil wawi atabta jumla akan dayanta goye jumla akan wata jumla bil wawi ta hannun ta hanyar wawun walfasulu tilku hadal atf kai malam wallahi nan ne zaka kara fahimtan balagan qur'ani malam fali zalika fada'u sai aka ce mini wastaqim kama umirta sai aka ce mini kuma wala tattabi ahwa'ahum sai aka ce mini kuma wa kul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li'adila bainakum ko sai mene kuma ka gani Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir juml aya ce mai jumlola guda na mai jumlola guda goma kowace aya ta isa ta zama jumla mufida falli zalika kowace jumla jumla mufida ce falli zalika fad'u wastaqim kama umirta ka gani to abin da nake son kawo inda akwai alaka da tsakankanin jumlolan sai a sa wawun akwai kamalul ittisal tsakankanin su sai a sa mene wawun amma ko inda babu kamalul ittisal da wannan tsakanin wannan jumlan da wancan jumlan sai a mene sai a fasulu tsakanin su ba za a sa wawun ba kun gani to yanzu maganan da aka yi irin wannan kace ba fasaha cikin sa kaga ba sai yi ba ba sai yi ba
shi yasa a yi su laraba a dole ne laraba ne sosai kuwa zuwa balare shi ne ayyuka ka gani gaskiya ne a gani Allah ka samu dace to alwaslu shine a goya tsakankanin a goya ta jumla akan wata jumla da wawun jaa zaidun kun gane ko wa ma'ahu ibrahim kaga wa ma'ahu ibrahim kaga an yi menene an yi atafu shine kuma anan balaga suka ce mishi alwaslu in kuma an kawo jimlola guda biyu ga jimla ga jimla amma babu harafin atafi tsakankanin su ya zama mene faslu kenan mun gane to kun ga wannan ma'rifatul faslu wal waslu fa sai fa kana da mene sai ka san ma'ana sai kana da karfin larabci nahau kaga zai aiki anan luga zai aiki anan nahau nahau ma zai aiki anan sannan balaganka ta aiki yau in babu nahau to balaganka ba za ta yi aiki ba mun banci wannan ko yan uwa wal faslu tarku hadha al atfi faslu shine rage barin wannan atafi din kun ga al faslu wal waslu can wajen tajwidi su kuma kalmomi ne ko a hada kalmomi biyu ko kuma makamancin haka yawa min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'un salam takun tuktub biha ولكل من من الفصل والوصل مواضع خاصة kowanne daga cikin fasulu da wasu din nan na da guri na shi ke bantacce akwai inda ake yin shi ba kawai da ka ake ba yajibul waslu bainal jumlataini fi thalathati mawadi yana wajaba a yi faslu haka ne yana wajaba a yi faslu tsakankanin jumlola guda biyu a gurare guda uku ne na farko an ya kuna bai na kuma ittihadun tam ya zanto tsakankanin jumlolin guda biyu akwai ittihadun tam sun haɗu cikakken haɗuwa wajen ma'ana wa zalika bi an takuna aljumlatu thaniya tawkidan lil ula hakan ko na faruwa ne a inda za ga jumla ta biyu tana karfafa jumla ta farko ne kai tashi ku tafi makaranta ba na ce ku tashi ku tafi makaranta ba ku gane tashi ku tafi makaranta ba na ce ku tashi ku tafi makaranta ba wannan ba ya ƙara akkada jimla ta baya ba ne to ya gani to a nan gudanen za a yi fasuli ne ba za a kawo wawun ba yanzu ko a hausa kai ne kace tashi ku tafi makaranta kuma ba na ce ku tashi ku tafi makaranta ba kuma din nan da ka kawo yaya akwai fasaha nan ka ka kawo kuma nan alaba da lada babu babu fasaha kawo kuma kun gani kun ga ko a hausa ne ba za ka yi adabi ba sai dai kawai ka zubo jumlolin ko a jere Hmm, yanzu kai ka san mai irin wannan wanda ya fahimci wannan abin wallahi in ya dauki rubutun ka da larabci zai take gyarawa eh nan bai kamata ka sa wawun ba domin jumla ta biyu tana karfafa ta farko ne so za ka yi menene fasali za ka yi idan can kuma ya kamata ka sa wawun saboda eh kai Allah ka samu na yi asa'a au bayanin laha ko kuma jumla ta biyu ta zanto tana bayani ne ga ta farko kun gane ko da suka zo sai na ce musu ku sai na ce musu ku zazzauna a su ne ɗaliban da suka iso guri na da na ce musu zazzauna kaga ai kana ƙara bayani ne au badalin mina ko kuma ta zanto badali ne wato jumla an zo da jumla ta farko sai aka zo da jumla ta biyu ita jumla ta biyu sai ta kwafa ma'anin jumla ta farko badal kenan wayu qalu hina idan to sai a ce dalilin da yasa aka yi faslu tsakankanin su shine inna bainal jumlatayn kamalal ittisal lalle akwai kamalan haduwa ta wajen ma'ana tsakankanin jumlolin guda biyu shi yasa yanzu zaka yi faslu baka bukatan sa wawun ka hade to mu je misalan mu can wa qala abu tayyib abu tayyib yake cewa وما الدهر إلا من روات قصائدي إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا وما الدهر كي زمني فبا وانا أبو بني إلا من روات قصائدي فاتشي كنش زمني هنا لكتشين مرويتا قصيدة قصيدة قصيدة دانا قصيدة دانا ربوتاكو تو زمني شي كنش هنا لكتشين ونسك روتو ونن قصيدة دانا idza qultu irin duk lokacin da na faɗi waka asbaha dahar munshidan sai wakan sai zamanin da kan sai ya zamo shi ke rera wannan wakan yanzu kaga dirka dai ana magana akan menene ana magana akan kasida ne na farko da na bito idza qultu irin asbaha dahar munshidan me yasa bai ce wa idza qultu irin ba kun gane saboda bainal jumlataini sadrul bait jumla ce ajzul bait ma jumla ce saboda fa inna bainal jumlataini kamal al-ittisal wa li ajli dhalika fusila bainahuma shikenan domin al-jumlatul ula hiya bi mathabati at-tawkid lil jumlatil aw ka al-jumlatul thaniya hiya bi mathabati at-tawkid lil jumlatil thaniya ai ula afwan ula watan idza qultu shi'rin asbaha ad-dahru munshidan jumlan nan tana kunshi da ma'anan da ke baiti nan na wannan tana ƙara karfafawa ne anan to shikenan ya zama mene ya zama an yi faslu kenan anan ban sani ba ko kina ko kina wannan maganar na zai shiga yaran aji na masu kokari ne a duk lokacin da nake son in gano masu kokari nakan kalli yaran ajina ku gane kun ga a duk lokacin da nake son ko- in kalli masu kokari nakan kalli yaran ajina kaga tana ƙara menene to ka gani nan ba na buƙatar in ce yaran ajina masu kokari ne kuma a duk lokacin da nake son ba buƙatar in kawo kuma din nan ka gani duk duk magana ɗaya ne kawai kun gani to Allah ka samu dace wakala abu tayyu abu tayyu na cewa annasu linnasu min ba- min badwin hadiratin Allah annasu linnasu okay karatun da muka yi wa madahar illa uslub me wannan uslub kas ba ga nafi ba da ithbat yawwa ga na fiye nan da isba- da isbat ko kaga mai wannan kuma gaba gidi min babi atafil jumla ne al jumla biduni wawin ko yawwa wa qala abul ala abul ala yana cewa annasu lin nasu min badun wa hadiratin kaga annasu lin nasu kaga mutane annasu lin nasu kaga mutane ga mutane yan uwansu min badun wa hadiratin na birni da na ƙauye ba'dun li ba'dun wani sashi na wani ga wani sashi khadamun masu hidima ne wa in lam yash'uru ko da basu kula da haka ba mutane birni da ƙauye masu taimaka ma juna ne ko da ban kula da haka ba so kenan yana ce maka kaga mutane wani sashi ga wani sashi na mutane akwai kaga mutane ga yan uwansu mutane na birni da na ƙauye kai mutane wani sashi na wani mutane da wani sashi mutane masu hidima ne ga kowa ko da ban san haka ba to nan shi ma akwai kamalul ittisal bainal jumlataini min haythu al-ma'na akwai kamalul ittisal wa li ajli dhalika fasila bainahuma li anna al-jumla ath-thaniya ba'd li ba'd wa illa min shudu khadamun hiya bi musabati at-tawkid lil jumla ath-thaniya al-ula shukran al-ula shukran to wannan kaga ya zama mene ya zama abinda ke ce mishi al-faslu anan me yasa aka yi faslu li kamal iltisar bainakuma yanzu wannan fasal yanzu wannan ba kai kanka yanzu idan ka wani yin rubutun larabci sai fa ka ranka duba irin wannan yaya kaga akwai fasaha da balaga ko ko babu ha gani wallahi sai a ta mamaki to kai ya aka yi har ka gano haka to ilimin ne kawai in ka karanta shikenan ka fahimta shikenan wakala ta'ala Allah kuma ya ce yudabbirul amra shi ke jujjuya al'amurra yufassilul ayati kuma shi ke rarrabe a yudabbirul amr shi ke jujjuya al'amurra yufassilul ayati shi ke jujjuya ayoyi la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinu saboda ku yi sami yaqini game da haduwa da ubangijinku ka gani yudabbirul amra jumla ce ko yufassilul ayati an ce wa yufassilul ayati domin tafsilul ayat shine mene tadbirul umur so saboda haka aljumlatul ula bi mathabati tawkil aljumlatul thaniya saboda haka fusila bainakuma walam yutaf bainakuma bil wawi limadha likamal iltisal bain aljumlatayn likamal iltisal bain aljumlatayn jama'an bincin nan ko to bari mu koma ka'idan mu ta ba an yakuna bainahuma tabayun tam a samu bambanci tsakankanin karin jumlolan idan aka samu tabayun bambanci tsakankanin su wa zalika bi an taktalifa khabaran wa insha'an hakan ko kan kasance ne ta yadda za ga jumlolan sun saba wajen khabari da insha'i mun dai san khabar da insha'i da makaranta je kwanaki ko yawwa uslub khabar shi za a iya ce maka ƙarya ko kuma ba ƙarya ba uslub insha shi babu yadda za a ce ƙarya ne to uslub insha ya shafi mene kaman kaman al'amur duk jumlan ta fara da fi'li amri jumla ce insha'iyya ko ta fara da umarni jumla ce insha'iyya kaman annahyu ma haka jumla ce insha'iyya kaman qul huwallahu ahad jumla ce insha'iyya wala taqrabu zina jumla ce insha'iyya mhm da ni da tamanni ya laitani kuntu ma ufa busa busa na zima ya laitani kuntu turaba jumla ce insha'iyya na'am al-istifham ah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun kaga jumla ce insha'iyya a antum ashaddu khalqan jumla ce insha'iyya akwai kuma mene nida'i ya ahla yathrib la muqama lakum jumla ce insha'iyya to sai ka ga an samu jumlola guda biyu ita wannan jumlar ta fara da uslub khabar uslub khabari wannan jumlar kuma ta fara da uslub insha'i to kaga ai sun saba mu juna ko to kaga nan ba za a sami faslu ba kenan sai a samu waslu kenan an samu tabayun tam tabayun tam yana kalubalantan kamal ittisal ne fa وذلك بأن تختلف خبرا وإنشاء أو بأن لا تكون بينكما مناسبة ما ko kuma ya zanto tsakankanin su ba wata munasaba wai kalu hine idan a wannan lokaci a wannan yanayin ana cewa ina bainal jumlatayn kamalul kita an samu kamalul kita tabayun tam kamalul kita kenan mu je wa qala abul atahiya jumla ta hudu ya sahibad dunyal muhibba laha anta allazi la yanqadi menene ta'abuhu ok muna kan kan fasili ne ko muna kan akan phosphorus fasili ne muke ko jamil jiddan to an yi fasili tsakankanin jimlolin nan guda biyu ko ba a fassara ba ku duba da kyau da Allah sadrul jim sadrul bait ya fara da menene nidai ko to ka dubi na biyu kuma ya fara da menene duk kai ka san din da aka ce anta kaza kaza kaza kaza ka san wannan uslub wani iri ne khabari can kuma na farko ya eh, ya sahiba uslub ne shi kaga ai sun saba mu juna ko to sai aka yi faslu bai ce ya sahiba dunyal muhibba laha wa anta allazi ba kun ga in ce wa anta to a ba balaga a gurin ba fasaha a gurin jama'a ya fita kaga gwari gwari wannan ma ba a fasara ba ma ya sahibar duniya ya kai ma'abucin duniya almuhibbal ha mai santa ya kai mai san duniyar an tallazi la yanqadi ta'abuhu kai ne wanda wahalarsa bai karewa eh mana duk mai san duniya bai gama wahala ba Mm. to kaga nan an sami tabayun tam tsakankanin mene tsakankanin tabayun tam ko ikhtilafun tam tsakankanin bainal jumlatayn li'anna al-jumla al-ula hiya uslub insha'i eh saboda nida'i ko eh ai kina kan hanya eh uslub insha'i sosai ko nida'i ne yawa jumla ta biyu kuma uslub khabari ne kawai shikenan kuma wallahi malam ka dubi hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da haka zaka gani haka zaka gani cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ayoyin qur'ani babu yanda zaka ga wai kam an sami tabayun ta mai kuma sai ga an sa wawun a'a Allah ka samu dace wa kala akar wani waƙi ke cewa innamal mar'u bi asgarihi kullu mri'in rahanun bima ladayhi kun gani na'am innamal mar'u kaga shi dai mutum kawai iyaka dai sani dai kaga dai shi mutum kawai bi asgarihi abin lura ne da zuciyarsa da halshensa kullum ri'in kowane mutum rahanun abin jinginarwa ne ma'ana za a saka mishi ne bi malalihi ga abin da ke wajen sana aiki to kun ga shi ma nan ayi bainar jumla ta yin tabayun tam domin ta farko ta fara da uslub menene ul uslub kasr kaga na biyu kuma fa kaga ba uslub kasr din kaga sun saba mu juna to sai aka sami tabayun tam kun gani wa qala abu tamam abu tamam ya ce laysa hijabi min muqsin ankali amala إن السماء ترجى حين تهتجب تعتجب نعم تو تغبا تبر مكرن تكايدن تغبا أن تكون الثانية جوابا عن سؤال جملة تبي تزما أمسا نيغا ونتنبيا ويقال حين إذن كنا أن لوكتي زاتي إن بين الجملتين شبه كمال كمال الاتصال akwai shubu kamar littisa wata akwai kamanceceniya na kamar littisa bai na kuma tsakankaninsu so don haka ne sai aka fasulu tsakankaninsu to mu duba na karki laisal hijabi muqsin ankali amala inna sama inna sama'a turajja hina tuhtajab haka ne ko laisal hijabu shamakin nan bai zamo bi muqsin mai tauye wani abu bi muqsin li amalan mai tauye wani abu laisar hijabu anka wannan hijabin bai zamo da gare ka bai zamo ba bi muqsim mai tauye min mai tauye li amalan wani abu na guri na ba ba zai iya tauye min wani abu na guri ba inna sama'a domin ita sama turajja ana fatanta hina ta hatajibu yayin da take rufuwa take shamukantuwa ga hadari da sauransu ai kaga da za a yi fata a yi kaunan mene zub da ruwanta ko to idan muka duba da kyau nan akwai shibuhu kamal al-ittisal bainakuma akwai shibu kamar litisal bin kuma kaga laisal hijabi munqusin ankali amala kenan za ka kaddar kamar wata tambaya ce to yanzu ita sama ai ta ita tari tari ta rufe ko ita ke sha makancewa to sai ana tam sai kamar an yi tambaya shin wani irin hijabi ne ya sha makance daga dai ka ya sha makance ya- ya- ya- ya- yake sha makance min guri shi na sai aka ce inna sama'a tawarja kaman sama shine wannan hijabin so nan akwai shibu kamar litasal bai kuma shi yasa ba a sa wawun ba to in dai ka kiyaye iya ka kiyaye irin waɗannan duk a cikin rubuce-rubucen za gani to in Allah da za ka iya gano ashe akwai ko dai zanto kamar litasal ko dai zanto kamalul inkita ko dai zanto shibu kamalul itisal bainal jumlatayn shi yasa sai ai faslu ba za a yi waslu ba mun fahimci wannan ko Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik